بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد جماعه مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan yini mai tarin albarka yinin litinin daren talata wanda yau wata na goma watan a shawwal iya da kwanaki 27 daidai kuma da shida ga watan biyar na shekarar miladiya 2024 can kuma shekarar hijira yau 1445 barkamu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mai tarun albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkamu da dawowa domin ci gaba da darasi da muke cikin littafin mun halul masail sharhin da aka yi wa littafin akdari sanannen littafi mai koyar da addini musamman a ƙasar hausa da sauran ƙasashe na biladul arab yau shi ne ranar farko na dawowarmu daga zangon karatu na bana tun hutunmu na azumi ko kuma shiga cikin ramadan da aka yi da kuma ibadoji da aka yi na ramadanu har zuwa bayan ita sallaran azumi to sai yau a wannan yini a wannan rana allah ta'ala ya ba mu ikon dawowa domin mu ci gaba da wannan karatu da muke na mako-mako a wannan maktaba kuma a daidai wannan lokaci kuma irin wannan yini mai albarka idan masu bibiya ba su manta ba a darasinmu na ƙarshe kafin mu tafi azumin ramadan malai yana mana magana game da sunan lotu sunnoni na alwala wanda mun karanta wannan fatra ko eh mun karanta wannan itra har mun zo gunda maliki ya kale sheku rahimahullah wa man nasiya fardan a wannan gaba insha Allah za mu tashi a shafin littafi na 39 wannan kuma shine darasin mu na 18 a littafi aka ne ko an sanya alama shafi 39 wannan kuma shine darasin mu na 18 a littafi insha Allah mala yake cewa qala shaykhu rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa man nasiya fardan min adha min adha'ihi wanda ya manta a wata gaba ta farilla a cikin gabansa an aka ce gaban farilla alwala kamar fiska hannu shafan kai da kafafu wannan sune farillai a gabobin alwala fiska wanke hannu zuwa gwiwan hannu da shafan kayi da wanke ƙafafu wannan su ne gabbai na farilla a alwala an fahimci wannan to duk wanda ya manta ɗaya a cikin wannan gabbai na farilla alwala ya ce fa'in ta zakara fa'in ta zakara hubil ƙuru idan ya tuna da wuri ma'ana iya mantawa bai yi nisa ba sai ya tira fa'alahu wa ma ba'dahu sai ya sake wannan wankin da abin da ke bayansa ana fahimta kamar yanzu misali kamanta baka wanke fiska ba daga kuskuren baki da shaƙa ruwa sai ya kama wanke hannu daga wanke hannu sai ka yi shafan kai kuma sai ka tuna baka wanke fiska ba to za ka dawo sai ka wanke fiska da duk abin da ka wanke a ƙasan wanke fiska ana fahimta shine fa'alahu wa ma ba'ada idan har ka manta gaban farilla alwala idan ka wanke gaban farilla to duk abin da ke kasa da idan ka wanke shi ko da ka wanke da sai ka maimaita wanke shi shine hikimar da cewa ma fa'alahu wa ma ba'ada shine ba in tadhakkarahu bil qurb wa in dala idan kuma ya tsawaita ya dan yi tsawo lokacin ya yi tsawo mantawar ta ɗan tsawaita to fa'alahu wahadahu sai ka aikata wanke wannan gaba ita kadai dinta wa adama salla qablahu sannan kuma duk abin da kai salla da wannan alwalar sai ka sake ta ana fahimta kamar yanzu misali ka yi sallan asuba to sai ka manta wata gabar farilla cikin alwalan sallan asuba baka tuna ba sai da kai aka yi azahar baka tuna ba sai da aka yi la'asar sai ka tuna ka ce ni fa alwalata ta asuba fa akwai gabar farilla da ban wanke ba da mantuwa to sai ka je ka wanke wannan gabar da ka manta ta ainihin ita farilla din har in alwalar tun daga wancan lokaci har yanzu ba ta lalace ana fahimta idan ta lalace sai ka yi sabon alwala sai ka sake sallan asuban sai ka sake sallan azhar sai ka sake sallan asar ana fahimtar wannan yin kuma tsakanin magrib da isha ne domin takeicaccen lokaci ne kai alwala a sallan magriba kamanta wanke wata gaba ta alwala ba kai kamanta sai kai sallan magribar aka kai isha a haka kuma alwala tana nan bata lalace ba to idan ka tuna bayan sallar isha'i sai ka dawo gabar da kamanta ta farilla da baka wanke ba sai ka wanke ta ita kadai sai ka sallaci magariba sannan ka sallaci isha'i ana fahimta amma in kafin kai sallah da alwala ne to zaka wanke ta da abin da ke bayan ta gaba daya an fahimci karatu to wannan shine abin da malai shi wa in tala fa'alahu wa hadahu wa adama salla qablahu wa man tazakkara al-madmadah wal istinshaq wal istinshaq wanda ya manta da kuskuren baki da kuma shaƙa ruwa da facewa ba da an shara a filwaji bayan ya kuma shiga cikin wanke fiska ana shaƙar ruwa da kuskure baki kafin a wanke fiska ko to kana zuwa daga wanke hannu na suna ɗin nan kawai sai ka shiga wanke fiska kawai kamanta da kuskuren baki da shaƙar ruwa da facewa kamanta da su sai da bayan ka shiga wanke fiska to falayar jiwa ilaiha ba za ka ce za ka dawo ba ka kuskure baki ka firzar ka shaƙa ruwa ka face ba za ka dawo ba ana fahimta hatta ya cimma wudu abu har sai ka gama alwalanka saboda mai ba za ka dawo ba domin suna ne ba su kai farilla ba amma da farilla ne dawowa za ka yi amma da yake shaƙa ruwa da kuskure baki da facewa sunnoni ne sai mala ya ce to ba za ka dawo ba don kamanta shakarwa ko kuskuren baki inda ya ka shiga wanke fiska sai ka gama tsab har ƙafafu ka wanke sannan sai ka dawo ka kuskure baki sannan ka shaƙi ruwa ka faci shi kenan magana ta ƙari an bai bijan nan mala ke cewa wa man nasiya lum'a duk wanda ya manta wata lam'a a ƙafan shi ko a wata gaba ta alwala ghasalaha wa hadaha biniyya sai ya wanke ta ita kadai da kuma niyya ta wanke wannan lam'a domin gabace ta alwala ana fahimta wa in salla qabla zalika idan har yayi salla kafin ya wanke gun wannan lam'a yawa qabla zalika ada sai zai sake salla idan kai salla da alwala mai lam'a sai bayan kai sallama ka tuna to zaka sake wannan salla din ba ta yi ba wa in taraka sunnatan fa'alaha wala yu'idu sala amma idan sunna ce ka manta ko ita lamar a gabar sunna ce to zaka je ka wanke ta amma ba zaka sake sallar kuna fahimta karatu ne mai muhimmanci wannan fa amma da kula sosai domin sallah ba ta yawa sai da alwala alwala ba ta yawa sai da zarki sai malai yake cewa albayan ya'ani man أن من نسي فرضا أو لمعة من أعضاء الوضوء دون ديمانتا وتقبر فريلا هو تلمعة أقبان سنة الولاء فعله وما بعده to zai je ya sake wannan wanke gaba ko wannan lum'a da abin da ke bayanta gaba ɗaya in ta zakara bi ƙumbin amma idan ya tuna da wuri wa in ɗala fa'alahu wahadahu idan kuma mantuwar ta ɗan ja lokaci sai ya sake wanke lam'ar ko gabar alwalar ita kaɗai amma wa'ada salla bi hadhal wudu'an naqis zai sake salla duk sallar da da wannan alwala wanda bata cika ba fi arkanihi a cikin rukunin alwala din li hadisi Anas radiyallahu anhu kala hadisin Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutumi fi qadimihi mislu dhufri lam yusibhu al-ma' a ƙabarsa akwai ɗan wani shaci an gane ko a tufur shi ne kamar irin abin da yake fitowa ƙafar jaki ɗin nan a jaki can ƙafarsa wajen gwiwarsa daga ciki akwai ɗan wani baƙin shaci ya gani an fahimta to sai ma'aikin allah ya ga ɗan wannan abin a ƙafar wani bawan allah wanda ruwa bai same shi ba ana ganewa a taƙaice da ya ga luma a gabar alwalar wani bawan allah fakala lahu sai manzon Allah ya ce da shi irji fa ahsanu wudu'ak ka koma ka kyautata alwalanka ma'ana ka koma ka wanke wannan lum'a da kamanta baka wanke ta ba Abu Dawud wa Nasa'i da Abu Dawud da Imam Nasa'i suka fito da wannan hadisi Malik ya cewa wali hadisi Khalid bin Ma'adan an ba'di ashabi Nabi sallallahu alaihi wa sallama akwai hadisin Khalid bin Ma'adan daga wa'ansu daga cikin sahabbai na annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutumi yusalli fi zahari kadmihi lum'a iya salla a bayan kafar shi akwai lam'a qadru dirham kamar fadin dirhami lam yusibha al-ma' wanda ruwa bai shafi wannan guba fa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ida wudu a wasala sai manzo Allah ya ce je saki arrasa ne ya saki wannan sallah din ana fahimta Abu Dawud wannan hadisi shi ma iya cikin littafin Abu Dawud wa man nasiya al-madmada wanda ya manta kuskuren baki wal istinshaq wal istinshaq da shakar ruwa da facewa ya manta walam yudhakki walam ya tazakkaraha illa ba'da shuru'ihi fi ghasl alwajh bai tuna da cewa bai shaki ruwa ko facewa ba ko kuskuren baki ba har sai da ya fara wanke fiska to la yarju ilaiha ba zai dawo gabar kuskuren baki ko shakarwa da facewa ba li'annaha sunna domin kuskuren baki da shakarwa da facewa sunna ne wa ghasl wajhi fardun kuma wanke fiska farilla ne fala ƙa'il bin rujui min alfaddi ila sunna ba wanda ya ce a dawo daga farilla a komawa sunna domin farilla ita ce gaba da sunna ana fahimta har sai an dire ƙari sannan sai a dawo a yi wannan sunna da aka manta wa anna man nasiya wa taraka sunna min sunan al-wudu haka nan wanda ya bari ko ya manta wata sunna daga cikin gaban alwala fa'alaha wala idu salah sai je wanke wannan gaba ta sunna amma ba zai sake sallan ba wa in fa'alaha wa in fa'alaha lima yustaqbalu min as-salawat wa inna ma afwan wa inna ma yaf'aluha ko yaf'alaha lima yustaqbalu min as-salawat zai gyara wannan alwalar zai wanke gabar wannan sunna domin me domin sallah mai zuwa amma sallar ta yi an fahimta abin da ya sa aka ce zai wanke ko zai gyara wannan gaba ta suna da ya manta lissalatul mustaqbal domin sallah mai zuwa amma ita sallar da yi ta ta yi la haja lirju ilayya ba wata bukata ya dawo ya sake sallah an bayyana wannan sabanin farilla inda farilla ce ya sake ko sallah ɗari kai da alwala wanda bata cika ba sai da ka gama katina to wannan ɗarin gaba ɗaya ka sake su ana fahimtar wannan amma in suna ne ba za ka sake ba za ka wanke gabar suna domin sallah mai zuwa amma wannan sallar da kai baya ta yi haka ma da ya faɗa wannan sai ma da yake cewa li'anna salata tatimmu duna hadhihi sunan ita sallah tana cika ko da an yi alwala ba tare da wancan sunnoni ba liqaulihi alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li arabi ga wani balaraban kauye hina ma allamahu min alwudu'i ma lam yutimma salata illa bihi cikin abinda manzon Allah yake koya masa a alwala cikin abinda sallah ba ta cika sai da shi sai yake cewa da shi la tatimmu salatu ahadikum sallar ɗayan ku ba ta cika hatta yusbigha alwudu'a har sai ya kyautata alwalan shi kama amarahu Allah ta'ala kamar yadda ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi an gane ko a fayyasil wajahu na farko wanke fiska wa yadayhi ila al-mirfaqayn da hannaye zuwa gwiwan hannu sai ra'asahu wa yamsahu ra'asahu zai shafi kainsa wa rijlaihi ila al-ka'bayn zai wanke kuma kafafunsa zuwa ga idan sau an fahimta wannan kuma sune gabbai na farilla a cikin alwala ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi sai wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wannan gabbai guda hudu su ne gabban farilla cikin alwala idan na ce gabbai akwai niyya a baya ko ita niyya ai ba gaba ba ce akwai addaluk wal fauru wannan duk ba gabbai ba ne wannan guda hudun kada da wancan guda uku sun zama bakwai kenan ana fahimta su ne abinda malaman fiƙi suke cewa fada'ilu wudu farilai na alwala amma aka ce gaba kamar fiska kamar hannu kamar kai kamar kafa wannan su ne gabbai a gabban jikinka gabbai guda hudu ne suke daukan matsayin farillai a alwala wanke fiska hannaye zuwa gwiwan hannu sai shafan kai sai wanke kafafuwa zuwa idan sau ana fahimta a waɗannan kuma da yawa ana faɗar wankin ana ficewa kuma yau da gobe ta nuna kan cewa akwai matsaloli wanda dama kuma gun karatu gunjin matsala ne a gyara dama gun gyaran matsala ne ce duk inda ake karatu na addini musamman karatu na sunna to gune da ake gyara kusakurai ana fahimtar wannan ita fiska malamai na shari'a sun ba da iyakokinta a jikin mutum akwai gurabin da su ne iyakokin fiska a jikinka wanda wannan iyakoki da suka nuna wajibi ne kowane busa ruwa ya taba in an yi maganar wanke fiska fiska tana farawa daga inda gashin kai yake tsira ana fahimta matukar mutum ba san kogare shi ba a tsirar gashi ta al'ada to daga inda gashin ka ya tsiro to ƙasa da shi fiska ce ana fahimtar wannan har sai kuma ka zo nan ƙarshen haɓa shine tsawonta tun daga matsarar gashi har zuwa ƙarshen haɓa shine tsayin tatse kenan sannan arduha faɗin fiska kuma daga nan jikin kunne zuwa nan jikin kunne duk fiska ne daga nan zuwa haɓa da kuma nan zuwa nan shine demarcation na fiska jikin mutum amma wa'ansu a yau kawai ɗan wannan tudun suke wankewa shi kenan kawai ba ruwansu da wanke nan ba ruwansu da wanke nan ba ruwansu da wanke nan ballantana nan karkashin haɓa ba ruwansu da shi in an ce fiska sun ɗauka gunda ake mari kawai don na fiska an fahimta wannan a yare ne ko kuma a fahimtar wanda suke fahimci wannan ne amma in shari'a ta ce fiska wannan zagayen jiki ne to Allah ya ce iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ita wannan fiska da malamai suka bata wannan iyakokin to wajibi ne idan za ka yi alola sai ko ina ya taɓa ruwa an fahimci wannan kun ga wannan makanin kuskure ne a kuma an su da yawa daga cikin masallata domin a tsarin ba sa wanke fiskar gaba ɗaya ne suna wanke wani hu ba sa wanke wani hu kuma hatta wannan kwarin ido ɗin nan shi ma duka sai an sa hannu hai an sa hannu wannan tsakanin tsakanin ruwa duk ya shiga ya sa sallah ba ta buƙatar gaggawa tana buƙatar nutsuwa tun daga tsarkin idan ka shiga bayi to ana so duk abin da za ka yi na ƙazanta sai ya gama fita a jikinka in bayan gida ne in fitsari ne domin karka taso da guntun wani abu alwalanka ta kasa yiwa ana fahimta sai ka samu kyakkyawan nutsuwa in fitsari ne ya fita gaba ɗaya in bayan gida ne ya fita gaba ɗaya sannan kuma sai ka bi da ruwa ka wanke kai dai tsarki yanda shari'a ta koyar ana fahimta sannan bayan kammala tsarki sai ka zo ka yi zaman alwala kuma ku sani idan tsarki bai yi ba ba alwala idan alwala ba ta yi ba babu sallah idan ba sallah ba musulunci kuna fahimtar wannan wajibi ne ka kashe gandarka da ƙiwarka ka je ka zauna a gaban malami ya koya mana da yake tsarki a shari'a wallahi nake faɗa muku tsarki da a waje ake yin sa a zahiri to da da yawa sai an gano kuskuren sa tsarki ba su iya ba to dan yi tsarki abu ne na suru tunda al'amari ne na bayyana al'aura amma karka yaudari kanka karka yaudari kanka domin in baka iya tsarki ba to baka da alwala in kuma baka da alwala baka da sallah in kuma baka da sallah kai ba musulmi bane wajibi ne ka zauna gun wanda ya san wannan darasi a shari'a ya koya ma yanda ake ya ake shiga ban daki tsugunnan kansa ya ake yi sai ka ce waje ka ce ka je wace gaba ake kwaye sutura daga jikinka ba daga shiga ban daki ko za ku bai sutura ka je bar ba sai ka je gabar da ya kamata ka janye sutura in tsugunno ne na bayan gida ko fitsari to za ka shiga sai ka tsugunna dab da ƙasa inda ƙazantar za ta ziba sannan za ka janye suturarka ana fahimtar wannan shi kansa tsugunnan da wace ƙafa ake so ka dogara ina aka fi so ka ba wa ƙarfi a tsugunnan ya ake gane fitsari ya gama zuwa a cikin ya ake ganewa duk wannan darussa ne masu zaman kansu dole sai ka je ka zauna an koya ma inda yake akwai asaltuwar natal game da fitsari ana tatse fitsarin ana jan al'auran domin fitsarin a tabbatar ya gama zuba ana fahimtar wannan duk wannan shari'a ta koyar da wannan sannan in wannan ya yiwu ba matsala sannan kuma sai ka zo zaman alwala ɗin tare da kasan kalar ruwan ma da zaki alwala shi ki kansa ruwan idan abubuwa guda uku sun faru da shi ba zai yi aikin ibada ba idan ruwa ɗanɗanansa ya canja idan ruwa launinsa daga ido ya canja idan ruwa iskarsa ta sha bamban da ta ruwa nomali to wannan ruwa ba zai aikin ibada ba ana fahimta sai an samu ruwa tsahir mutahhir an gane ko mai tsarki karan kansa kuma zai iya tsarkake ka a matsayinka na masallaci to da irin wannan ruwa ake ibada ta kowace irin ibada da ake da ruwa ko alwala ko wanka sai ruwa ya cika wannan sharaɗin sannan ya cika ruwan da shari'a ta ba da dama a yake da shi amma idan ruwa ɗanɗanonsa ya canja ko iskarsa ta canja ko launinsa ya canja in dai dama ba a haka ake haƙo shi daga ƙasan ba to ruwan ba zai ake ibada ba ina ba ta fahimci wannan sannan sai ka zo ka zauna zaman alwala ita alwalar ita ma akwai wata gaba da na fahimci ana samun kuskure da akanta da yawa idan an zo farko abinda ake alwala shine wanke hannaye sau qabla an shara'aha fil wudu' aw fil wudu'i kafin ka sanya ta a cikin ƙwarya ko abinda zaka yi alwala shi ka wanke a gefe sau uku wannan wankin me matsayinsa a shari'a matsayin sunna ne an fahimta ka wanke hannunka iya nan iya maɗaurar agogo sau uku hikima in ji malamai shi ne za ka ebi ruwanka sa a baki za ka ebi ruwanka shaƙa a hanci za ka ebi ruwanka zuba a fiska da ido to she shari'a ta ce ka wanke hannunka domin kada ka kai wa bakinka wani datti ko najasa ko ka shaƙa wa bakinka ko ka zuba a idanka sai ka wanke shi a gefe wanda za ka samu nutsuwar ba wata datti ko da jasa a hannayenka sannan sai ka ebi ruwa ka sanya a bakin ka lafiya kalau ka ebi ruwa ka shaƙa lafiya ƙalau ka ebi ruwa ka wanke fiska lafiya ƙalau to shi wannan wanki na farko matsayinsa sunna ne a cikin al'amara na alwala idan an dawo kuma wanki na biyu wanda ake wankewa har zuwa gwiwar hannu shi kuma farilla ne shine fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq hannayenku zuwa nan gwiwa hannu shine wanki na biyu mai matsayin farilla to shi wanki na biyun tun daga yan yatsu ake fara shi ba ba daga nan inda ka gama wanke na suna za ka yi ƙasa ba a sai ka dawo ka maimaita wannan wankin farkon tun da wanki na biyu farilla ne wanki na farko suna ne ana fahimta amma wa'ansu da yawa in sun zo wanki hannu na farilla sai su fara daga nan sai su yi ƙasa kawai ba ruwansu da nan ɗin domin suna gani kamar wankin farko ya wadatar wankin farko bai wadatar da wanki na biyu domin wanki na farko suna ne wanki na biyu kuma farilla ne ina fata an fahimci wannan to wannan shine yan kusakuran da muka yi mulahaza wanda ya kamata mu gyara wa kanmu da kanmu da sauran al'ummar da muke tare da su domin matsayin alwala da tsarki a cikin sallah kuma da matsayin sallah a cikin musulunci sai malik ke cewa la tatimmu salah ti ahadikum hatta yusbi hatta yusbi gal wudu kama amarahu Allah fa yaghsil wajahu wa yadihi ila al-mirfaqain ya wanke fiskarsa sannan ya wanke hannayensa zuwa ga gwiwan hannu wa yamsaha ra'sahu wa rijlaihi ila al-ka'bayn ya wanke ainihin ya shafi kansa sannan ya wanke kafafunsa zuwa ga idan sau rawahu abu dawud min hadisi rifa' bin rafi' kenan radiyallahu anhu kun ga a wannan hadisi manzon Allah sai yake faɗa wancan bawan Allah waɗannan abubuwa guda hudu su ne in ɗaya bai zo ta alwala ba ta yi ba an fahimta kun ga yadda statement din hadisin yake la tatimmu salati ahadikum sallar ɗayan ku ba ta cika har sai yayi wannan abubuwan guda na farko ya inganta wanke fiska sannan ya wanke hannaye har zuwa gwiwan hannu sannan ya shafi kai gaba ɗaya zuwa da dawowa sannan ya wanke gabafun domin su ne farillai a cikin gabai na alwala amma sauran ba farillai ba ne ya sama da ke in ka manta sauran ko ɗaya daga cikin sauran to mantuwarka ba ta shafar alwala ta yi sallar kuma ta yi me yasa aka ce ka wanke in ka tuna domin sallah ta gaba domin sallah ta gaba a sane za ka yi ta kenan idan kuma ka yi ta da wannan naƙisar alwala ba ta yi ba domin ita ma abin da yasa aka baka uzuri ta farkon ta yi domin a mantuwa ne rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana amma kawai yanzu da zaka zo ka ce zaka yi alwala ba zaka shaki hanci ba ba zaka kuskure baki ba ba zaka shafi kunne ba ai sunna ne ba zan yi ba to alwala ka bata yi ba bata yi ba abin da yasa ka ce tayi dazu domin mantuwa ce ana fahimta kuma abin da ka manta bashi da karfin farilla a cikin shari'a yasa shari'a ta baka damar cewa sallar ka tayi ina fata an fahimci wannan sai ma da yake cewa falam yadhkuri rasul sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi bai ambata ba ma'a fara'idi shay'an min sunan daga wannan farale guda hudu ne fada bai ambace wani abu a cikin sunoni ba falima saboda me anna salata la tu'adu li tarkiha domin ita sallah ba a dawo a sake dan an bar sunna da mantuwa daga cikin sunonin alwala an fahimta sai malik ke cewa fada'ilul wudu mustahabbai fara'ib bidda shine farilla fada'il billam kuma shine mustahabi an yi farilla an yi sunna kuma sai mustahabi an bayyanta mustahabbai cikin alwala injimala qala shaykhu rahimahullahu ta'ala malan Allah ya masa rahama yake cewa wa fada'iluhu at-tasmiya daga cikin mustahabban alwala akwai bismillah an ce tasmiya ana nufin bismillahir rahmanir rahim kamar hauqala la haula wala quwwata illa billah kamar haylala la ilaha illa allah kamar hasbala hasbiyallahu wa ni'mal wakeel ana fahimta to wannan shine kamar an yi abbreviation din abin ne basmala iya nufin bismillahir rahmanir rahim ana ganewa to cewa bismillahir rahmanir rahim kafin ka fara alwala musahabi ne in ji malam ana wasiwak da aswaki da ake yinsa kafin a fara alwala shi ma musahabi ne wazza'idu alal ghasla al'ula da ƙari akan wanki na farko ana wanke fiska sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ko ana wanke hannaye sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku haka da ƙafafu to ƙari akan wankin farko hima musabi amma wanki na farkon shine farilla amma ka ƙara ya zama biyu ka ƙara ya zama uku mala ya ce musabi a fil wajehi walidaini a cikin fiska da hannaye wal bada'atu bi muqaddamin ra's da farawa daga inda gashin kai yake tsira wajen shafar kai kenan ka fara daga nan kai ƙasa ka dawo wa tartibu sunan da jera sunoni cikin alwala wa qillatul ma al udwi da yin alwala cikin takaitaccen ruwa karkai almubazzaranci to yanzu ma ina ruwan yake ma ba da naka yawan bazaranci yawa kaga yanzu yan ma shari'a ta bauta saboda irin wannan rana take koya ma ko da ana cikin wadatar ruwan to ba a so ka dinga facaka da ruwa alwala ina qillatil ma ka karanta ruwan kai dai abin da ba almubazzaranci a ciki ana fahimta ba ka je ka saki famfo ya dinga zuba ba yayi wajen minti biyu iya zuba ruwa kan alwala wannan kai almubazzaranci ka nemo dan wani abu ko ka rage zuba farkon kaɗan kaɗan kana yi wannan shi shari'a take so domin almubazarin ciyar a cikin ruwa ma yana shiga sai malik ke cewa wa taqdimul yumna lil yusra da gabatar da dama akan hagu a dukkan abin da zaka yi ka gabatar da daman ka akan hagu ɗinka al bayan malik ke cewa bayan yani anna fada'il al wudu'a cewa su mustahabai na alwala al-ma'khudha min amalihi alaihi salatu wassalam wanda aka cirato su daga aikinsa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɗaya sai ce a tasmiya yin bismillah limarawa limarawahu fi fil hadisi annahu alaihi salatu wassalam qal cin akamin da aka rawaito cikin hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata kai la salata liman la wudu'a la babu sallah game da wanda bai yi alwala ba haka nan wala wudu alimalim yi zukuri Allah alai haka nan babu alwala game da wanda bai ce bismillahi ba a cikin alwalan shi bismillahir rahman rahim idan za ka fara hadisi ya tabbata ma'aiki yana cewa kullu amrin ziban lam yabda bi bismillah fa innahu abta dukkan wani aiki da ake son a samu albarkarsa a fara shi ba bismillah to abin ba zai albarka ba abtar shine mai yankakkiyar albarka ke ana ganewa ga kamar cin abinci zaka ce bismillah kamar in zaka fito daga gida bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah karatun alqur'ani bayan a'udhiya zaka ce bismillahir rahmanir rahim hatta kusantar iyali zaka ce bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibna shaytan ma razaqtana duk wani al'amari da ake neman albarkarsa ana fara da bismillah ana fahimta to shine abin da malai yake cewa ana a alwala kanta ba ta yiwa har sai an yi me har sai an ce bismillahir rahmanir rahim rawahu abu daud rawahu ahmad to abu daud wa huwa ma'a da'fi sanadihi yu'malu bi li kasrati turqihi hadisin malai ya ce akwai rauni a cikin sanadinsa amma ana aiki ne domin ya biyo ta hanyoyi da yawa akwai hanyar da ya zo wanda ba rauni a cikinta na biyu siwak aswaki kuma a ƙa'idar aswaki ana yin sa ne kafin a fara alwala za ka zauna kafin ka fara alwala ka yi aswaki a bakinka haka suna su take ba sai ka zo kana zuba ruwa kana aswaki ba haka ake ba ka samu minti uku hudu kafin ka fara alwala ka yi aswaki idan ka zo alwala kuma kuskure baki za ka yi an fahimta wannan shi ne daga cikin musahabban alwala akwai aswaki ma'aikin Allah yake cewa lima warada fil hadisi ya tabbata cikin hadisi annabi alaihi salatu wassalam qal ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula ana shuqqa ala ummati ba dan dai kanna takurama wa al'ummata ba la amartahum biswaki ma kulli wudu'in da na umarce su sai aswaki a kowace alwala da su wa'ansu daga cikin sahabbai da suka ji haka ya suka mai da abin wajibi ne a kansu kuma tun da ma'aikin ala ce laula an a shuka ala ummati ba daidai kan na takura wa al'ummata ba ya suka ce to a asuwa kimi abin takura ku su a fahimtar su domin manzon Allah ya aiwatar kuma ya kwadaitar isa kama yi kawai an fahimci wannan saboda ka aswaki iya da falala sosai kuma iya da amfani sosai a jikin ɗan adam musamman na ice musamman aswaki da itace kuma ɗanye iya amfani da yawa a jikin ɗan adam ana fahimtar wannan sai malai ke cewa a laula an ashuka ala ummati al-amartahum biswaki ma kulli wudu'in at-tabarani fi al-awsat imam at-tabarani a cikin littafin sa al-mujam al-awsat ya fito da wannan hadisi malai ke cewa mustahabbi na uku wazaidu ala al-ghaslati al-ula da ainihin ƙari akan wanki na farko a cikin gaban alwala azaidu ala al-ghaslati al-ula ƙari akan wanki na farko ana fahimta a ƙara wankewa kan wanki na farko da aka yi wa gaba listima ala annal wajib fil a'dha'i marra marra domin malamai sun ce wajibi a cikin kowace gaba ta alwala a wanke ta sau daya yine wajibin amma abin da zai biyo bayan wanki na farko musabi wali hadisi bin abbas radiyallahu an hadisin abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da su gaba daya da shi da mahaifinsa kenan kala yake cewa tawadda'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi alwala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi alwala marra marra ya wanke gaba sau daidai sau daidai ahmad wal bukhari wal arba imam ahmad da imam al bukhari da wasu malamai hudu cikin malaman hadisi rawaito wannan hadisi wanki daidai yayi fiska sau daya hannu sau ɗaya ƙafa sau ɗaya kuma ta yi an fahimta ko a yi sau biyu biyu ta yi ko sau uku uku irin hadisin usman ɗan amfani ma ya yi ana fahimta amma a san wajibin shi ne wankin farkon shi ne wajibi amma abin da zai biyo bayan wankin farko mustahabi ne wali hadisi abdullah bin zaid hadisin abdullah dan zaid annahu sallallahu alaihi wa sallam tawadda'a marratayn marratayn manzan Allah ya yi alawala wanki biyu-biyu-biyu kuma idan an ce marra-marra au marratain marko salasa-salasa to ka gane gaban da ake maimaita wanke su ana ganewa ba kowace gaba ake maimaita wanke ta alawala ba don kaji an ce marratain marratain ko salasa-salasa na ɗaiɗai fiska za ka iya wanke ta sau ɗaya sau biyu sau uku na biyu hannaye za ka iya wanke yi sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku haka nan gabar ƙafa ita ma za ka iya wanke ta sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku amma shafan kai ɗaya ake shafan kunne ɗaya ake shaƙa ruwa ka face ɗaya ake yi an fahimta duk gaban da aka ce manzan Allah an ga yayi alaula ɗaya ɗaya ɗaya ko biyu biyu biyu ko uku uku to wannan gaban guda uku ne fiska hannaye kafafuwa an fahimci wannan ta wannan shi ne sai malik ke cewa wale hadithu usman bin affan radiyallahu an hadisin usman dan affan Allah ya kare da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a talatan talatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi alwala ya wanke wannan gabbai sau uku uku sai mustahabi na hudu albada'atu bi qadbi muqaddami ra's farawa daga inda gashi ya fara tsira li hadisi abdullahi bin zaid hadisin abdullahi dan zaid Allah ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rafa masahar asal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kansa bi yadayhi da hannayensa guda biyu fa aqbala bihima sai ya tafi da hannaye guda biyun gaba daya wa adabara kuma sai ya dawo da su bada'a bi muqaddamin ra's ya fara shafan kai daga inda gashi ya fara tsira a kansa rawahul bukhari wa muslim wannan hadisin ya cikin littafin bukhari kuma iya cikin littafin muslim ana fahimta an ce masa ra'asahu bi yadayhi ya shafi kansa da hannayensa ba da hannunsa ba amma wa'ansu kai sai su kwabe hular ɗan tsoma hannu a ruwa a gegera haka shi kenan sai a mai da hular a ji kaguna ina ka samu wannan shabarga a ina ka samu ta ma'aikin Allah an ci hannayensa biyu ke haɗawa idan ya taɓa ruwa sai ya haɗa su guda biyu waɗannan ibahama ɗin nan sai ya sanya su a nan daidai nan sai ya sanya su a nan sai ya haɗe wannan in ya tsunsa haka sai ya tafi da su biyun duka a haɗe sai ya je ƙeyarsa sannan kuma sai ya dawo da su haka aka rawaito haka aka ga manzon Allah yana aikatawa amma ba ya jika hannunsa ya ɗan gegara a kansa ya tafi ba wannan ba haka ake yi ba an ce ko kuma wani ya murza ya murza haka ana aiki hal amma an ce da hannayensa guda biyun gaba da yake tafiya kuma sanin ya dawo da su kamar yadda wannan hadisi ya nuni akan wannan ana gane ba a musahabi na biyar wa tartibu sunan litiba ayi li amalihi alaihi salatu wassalam da ka jera sunnonin alula kamar yadda suke ka jera su kamar yadda suka zo domin bibiya irin aikin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cikin alwala mustahabi na shida wa taqaddimul yumna ala al-yusra gabatar da dama akan hagu gabatar da dama akan hagu kuma wannan a komai ma haka ake bukata ka fara gabatar da dama akan hagun dinka domin nan Aisha ta ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi ujibu tayamun yin abu da dama iya bahin sha'awa a wani gun take ce fitana ulihi wa tarajjuli wa tuhurihi manzala in zai sanya takalmi kafan dame yake fara sawa idan zai zai zai sharce kansa yayi kum bangaren dame yake fara tajewa idan yazo wanka na shari'a bangaren dame yake fara wanki ana fahimta duk abin da manzala ke da dama yake fara sallallahu alaihi wasallam to shine yin abu da dama iya cikin musahabi a cikin alwala da sauran abubuwa na rayuwa gaba daya sai maliki cewa wata gadimu limna alal yusra li hadisi aisha radiyallahu anha qalat nana aisha Allah ya kare dare da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yujibu tayamun fi tanaqulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'ani kulli al-bukhari wa muslim nana aisha take cewa annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yin abu da dama yana burge shi yana bashi sha'awa fita na ulihi wajen sanya takalminsa shine annal faka la'ana alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa lokacin da Allah yake fada annabi Musa alaihi salam ka dan cire takalman ka shine annal ana ce masa alhiza ana ce masa annal duk takalmi ake nufi ana fahimta wa tarjulihi hakanan kum da zai yi wa kansa bangaren dame yake fara shircewa hakanan wa tuhurihi tuhur anan wanka ake nufi wanka na shari'a ana fahimta idan manzo Allah zai wanka na shari'a ta wankin bangaren dame yake fara wanki ko wankan janaba ko wankan tafiya sallan idi ko wankan sallar juma'a ko wankan da ake na na sanya harami ga aikin haji duk dai irin wannan wankan da ake na ibada to manzo Allah bangaren dame yake fara wanki sallallahu alaihi wasallam ana ganewa rawahu wa fi sha'ani kulli manzo Allah duk al'amarin sa da dame yake fara komai ma duk abin da zai dame yake fara gabatarwa rawahul bukhari wa muslim wal hadisi abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisin abu huraira Allah ya kare da da shi yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iza labistum wa iza tawaddatum fabda'u bi aymanikum ma'aike yake cewa idan za ku sanya tufafinku idan kuma za ku yi alwalarku ku fara da damanku ana fahimta idan ka zo sanya tufa in wando ne fara sa kafan dama idan jamfa ce fara sa hannun dami ya fito sannan sannan sai ka nemi na hagu ya fito an gane ko duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai na istifa ko ainihin alwala bangaren dami yake fara gabatarwa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i duka sun fito da wannan hadisi gaba ta bakwai cikin musahaban alwala mali yake cewa wa qillatul ma' alal udwi da karanta ruwa a gaban da kake wankewa na alwalanka li anna al israf fi kulli shay'in manhiyun an domin almubazzaranci yene israfi almubazzaranci akan komai ma an hana wallazina idza anfaqu lam yasrifu wa lam yusrifu wa lam yaqtur an gane ko lam yusrifu wa lam yaqtur a watar waya lam yusrifu wa lam yuqtiru a watar waya ana fahimta ba sa israfi ba sa wuce guda da iri cikin suratul isra Allah ke cewa la tubazzir tabdira innal mubazzirina kanu ikwana shayatin kai ku karku yi almubazzaranci domin duk almubazzari dan uwan shedan ne to saboda ka har a ruwa ma an hana israfi an hana wuce goda da iri ana fahimtar wannan to sai malai ke cewa a israfi fi kulli shay'in manhiyun an a komai an hana a yi israfi wa ruwaya an ibn an Anas bin Malik an rawaito daga Anas dan Malik Allah ya kare da shi Allah yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagtasilu bi sa'in manzo Allah yana wanka da sa'i an san sa'i yawa wanda ake yin fadakai da shi ko yawa wanda amudun nabi shine hudun sa yake sa'i guda daya to sa'in babban da ake fitarwa da kowa fidda kai a ƙarshen ramadan to cikinsa mazan Allah iya wanka da shi ka kamar babban kwanan shakir ba wannan mudu nan babba to zai kai kamar lita nawa ne biyu da rabi zuwa uku to kamar litar ruwa biyu da rabi to manzala ta ishe shi ya yi wanka na shari'a da shi an fahimta? wanka na janaba ko na juma'a ko na idi idan ya samu wannan ruwan to sai wanka da kayansa shike yaktasil bi sa' wa yatawadda bi muddin kuma wannan sa'in one over four nasa shine muddun nabi eh kuma ya ishi manzon Allah alwala muddun nabi daya ya ishi manzon Allah alwala sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim qala abdullah bin umar abdullah dan umar yake cewa Allah ya kare yadda da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi sa'ad wa huwa yatawadda manzala ya wuce ta wajen sa'ad ya same shi ya alwala fa kala sai yake cewa ma hadha al israf ya kake bannan ruwa haka wannan wace irin bannan ruwa ce fa kala sa'adan sa'adun sa'ad yake cewa a fil wudu'i israfun yanzu manzo Allah alwala ma akwai israfi akwai almubaddaranci ƙala sallallahu alaihi wasallam na'am sai maza ce eh akwai wa iza kunta ala nahari ko wa in kunta ala nahari ko da a kogi kake a gaban kogi to kar kai banna da ruwa dan kaga ruwa available ko da kana gaban kogi shine wa in kunta ala nahari ala nahari jarin kuma ruwa mai gudana wanda ba zai kare ba ko da anan kake to akwai israfi in kai abin da ya wuce gona da ido ahmad wa ibn majah imamu ahmad da imam ibn majah suka ainihin fito da wannan hadisi an fahimta na'am mun zo gaba kuma da zamu samu matsaya nan insha Allah idan Allah ya kai wa ko mai zuwa sai mu tayi wa yajibu takhalilul asabi hadan zina magana game da alwala wajibi ne wajen tsefi in yasu abinda muka faɗa daidai Allah ba malanansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba mu iko guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ta'ala ya sanya aljanna ce makomar mu da su gaba daya muna addu'a ga mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya shirya da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ka shirya da mu tafarki madaidaici yaran mu Allah ta'ala ya musu albarka da mu gaba daya Allah ta'ala mana roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da imani mana addu'a dukkan wani wanda yake taimakon addini a kusa ko a nesa Allah ka taimake shi muna ƙara addu'a ga marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya na'am